الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a talatin ga watan jumadal ula kuma ce daren ɗaya ga watan jumadal akhira. Hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da 21 ga watan 11 2025 a sati da ya gabata muna cikin tafsirin suratul hujurat mun zo aya ta sha uku lokaci ya zo ƙarshe sha Allah yau za mu tashi aya ta sha hudu a cikin suratul hujurat sha Allah sai yan tambayoyi ta farko iya bayanin cewa kwanan nan wani application ya huto wani abu ne wanda ya san abin salula wanda wai tsarin yadda yake in ka shiga cikin tsarin na salulal za ka zuba kudi a ertelmoni ko a watake mai nita mai nita an ka zuba kudi ce misali jika gomi ya tara aka maka oke ka zuba kudin a wannan tsarin na mai nita kullum za a aiko maka bidiyo goma sha biyar wannan bidiyon goma sha biyar kowace sai ka bude kamata kallo akalla na yan segonta ko gallata gaba daya ko mata kallon kaɗan dai ka kalla bidiyo goma sha biyar za kalla wannan kudi da kasuwa shiga goma ya tara kuma kullum ta Allah za a aiko maka aunan mai da jika uku an kai da sayi za a baka limkin limki abin da ka zuba kuma an ka ba wani shi ma ya ka sa wani shi ma ta hanyar haka da ake abin gita ruwa tanwa a irin wannan tsari malamai sun bincike masalar da farko dai akwai garar rudu ka imani kai dai mai hankali baiwa wanda daga amurka ko horon shi a can ma akwai masu cin abinci a sharawa amurka haka a horon shi akwai talaka masu cin abinci a jibji masu kwana a jibji a titi kai kana nan da magaran ko kana kano ko yame ko wani gari ka ce wai kana kwance kurin kudin zaba kudi a kyauta a banza kasan kasan baka hankalin kai da ma ai wasa da hankalinka na ɗaya wannan da horko abinda yake zahiri akwai me ake cewa abinda yake zahiri an sa ka kallon wasu fulafulai kuma ka imani bayi yadda za a sa maka wani abin kallo na kwarai lokacin ka ya ta yi a manza kuma yau kuma ka kalli abin da bai dace ba ka kalli manza ka kalli laihi wajen kallon abin kuma da ɓata lokacinka a banza kallon filafilan da tura suka shirya kuma filin ho goma sha biyar bidiyo goma sha biyar kamata kallon ma nawa ka san an tare lokacinka an yi wasa da hankalinka bayan wannan wannan al'amari rudu ne domin irin wani aka yi wani tsari ka shiga wannan ya shiga a baka kaza ai kudin jama'a ne ke baka ɗaya ranar da suka ɗauke wa za kama in aka ɗauke ka zuba aka ɗauke ba zuba ko biyu ba ko ya kuju kuju ɗaya ranar ka tashi gaba da sun gaba nuku kun baka da in za kama ita ma mai ni ta aika mata ne gaba ruwan tarkai kaga wannan akwai rudu nan wani muka kwargi mun yi ta akan wannan matsalin da aka yi na wace ke wannan yana ga data robo muka yi shigo ina muka yi magana data robo ɗan lokaci a sati na biyu ya bayyana a nijar sun tara kudin mutane wajen miliyan 500 aka suka cinye mutane sun kisa miliyan a nijar kurin wanda bayan an horga ne kuma hayyar ba wanda aka ma na kuma za ku yi hata da san banza sai na bi iya cewa menene kullum ana magana hadisi sahihi ko a ce mai rauni waye raunin me sahihin e wannan bai hauce tambaya wannan ya dai kurin a takaice idan malamai suka ce sahihi suna ni abin da ya inganta yanwa wanda ya san maganan malamai ta inganci duk wanda ya santa ba yanda za a yi ma ya shurari yan kalakautu don ya san wannan duniya mutane ba makuta ba ne musulmi ba wawaye bane ba tsawon karni da aka yi a duniya kaf tun karnin harko na sahabbai har yau babu ta duniyar al'ummar musulmi wadda ta rayu ta ce ba ruwanta da sunna babu in ba wannan yan banza yan kalakautu babu tun tarin duniya ba al'umma da aka yi a duniya ta musulmi wadda take dogara wadata da sunna in ba yan kalakautu ba kun tsakara na dan duniya zo kun yi wasa da hankalinku 'yan duniya 'yan uwa idan malamai suna maganin hadisi ba yanzu ba sun jima da sanin tacewa a ce an tace kaza a yi aiki a kan wannan abin da ya inganta 'yan uwa a duk tarihin duniya kaf tarihin duniya babu wata al'umma da take aiki da isinadi duk duniya tarihin duniya ba wani addini a duniya don kuwa mai don neman gaskiya neman gaskiya ta ce gaskiya yasa suka yi magana akan isnadi sai ta an bari isnadi ba ko ya abin da ya gada ma kamar suke yanzu su sun ɗauke bayani na annabi sallallahu alaihi wasallam sun ture sunna gaba daya kuma su sun zo su ɗauki kambacin manzon Allah su suke bayanin Qur'ani kan akwai wasa da hankalin mutane ƴan uwa malamai idan suka ce misali akal me ka sanadi in suka taji su ya inganta hissi a sami ittisalin sanad a sami ittisalin ma'ana sanadin iya da ma'ana babu cirewa ba na kalal adil addabit a mithili ila muntahahu min gaishe yuzun wala illa ma'ana yanzu a ce haddasana amr an jabir an mu'amar an zuhuri kaza kaza a faɗano idan kaka imam bukhari ya ce haddasana fulan wane an wane ka jero mutum nawa har zuwa sahabi wannan mutanen da suke cikin wannan da imam bukhari ya ce haddasana fulan an wane tun daga nan har zuwa sahabin wannan shi ake dibawa su wane ne ga imam bukhari wani malamin shi har zuwa bakin sahabi ake magana to wannan su ne malamai suka ce sanadi ya samu tabbaci kenan wa'annan mutane da suke cikin wannan wasu ka labarin wanda ya samu labarin a wajen su in ba haka ba kuma aka ce an ɗauka labarin su sun ce an ce an ce kaza an ce kaza mamara ta kaza ko zuhuri a'a malamai da jimawa sun yi kitabun rijal Imam Zahabi Al-Mizzi kitabun rijal an yi tazibu tazibu tazibu kamal mai littawai an jima sama shekara dubu sama shekara dubu an yi littawai na musamman ko a wani littawai kun iya ba labarin dumun zai ce annabi ya ce ko sahabi ka ce dumun zai ce akwai labarin shi a wani littawan wane ne shi me addinin shi me gaskiya shi me har da shi me mantuwar shi a ina rayu su a malaman shi su almajiran shi kaf gaba daya in wai an ce wani an wani an wani in sanadi ka jiro a buhari ko abu da ko duka wannan gaba daya kada ko buhari ko muslim ko wannan ashabu sunnan ke duk zaka ce da fulan na buhari ko muslim ko abu da ko tirmizi ko wanne akwai littawai na musamman da aka yi saman shekara dubu ko wani mutum guda la duniya ce ta ilimi na musamman za baka labari kanta to haka ce kenan a samu idan buhari malami ce kaza misali buhari hadasana fulan to tun daga wannan wanda ya ambata buharin har zuwa sahabin ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya an diba waye shi ya zamanto wannan adali ne me adali ce mutumin da da ba mu ganin fasikanci duk wani abu ma na mutunci na na arena ka babu dole ma cikakken mutum ne gaba daya ko na bangare cikakken mutum ne kuma wannan ya zamanto addabit ba ina gunto har da kana manci abu kaza su a wajen su ake mai har da wanda na san kwamfuta za ka ci a yanzu saboda kwamfuta ma domin su a wajen wancan zamanin nan gace ka san qur'ani ba cikin ilimi wajen su su a wajen gace dan wani hafizi ne wala hafizin qur'ani karamin ilimi ne a wajen su su da qur'anin gaba da kansu sai ka sama hadisi wani dubu dubu na tun daga farko zai baka sanin kowane gaba daya aka ba wannan bane ba aka zai baka labari yanzu misali imam bukhari maka misali guda guda ne imam bukhari imam bukhari ya shigo bagdad ina bagdad ta shigo suna labarin shi ya zo duniya ta an ce garin ilimi ne sai aka shirya za a tattauna shi a masallaci kayan ya zo suka bi wani kumfulo suka bi wani tsari don a jarabi har da shi wata irin har da gare shi aka ɗauko almajirai matasa guda goma kowane mutum guda aka ba shi hadisi goma hadisi nau kenan ɗari ko kuma kowane sinadin kasa ko na ɗaya da iya sinadin shi iya da sinadin an wani an wani ko kuma ya aka juye sinadin kai wannan naka goma ya kasa a can na wancan goma aka sa a nan aka juye sinadin gaba ɗaya na jisam ya zo zamana aka ce zo wani jami'in hadisinka haddasa fulan an ja'afar an ma'amar an waye an wani kalar su da su salama kaza ya kare iya jin shi ya kare hadisin ji goma kaf ya kare kai ma wannan zo sai suke gaba ɗaya kowa kai sanadin shi goma kuma a juye babu takarda babu takarda magana da danna kwamfuta babu sai ce kai na harko hadisan harko da ka kawo kacewa ne ba wani ba ne ba sinadin sai tattara jiro sinadin ya gama shi sinadin shi hadisi ɗaka na biyu da ka kawo ga inda ya huto sinadin shi wani an wani an wani ya dangane isnadin na hakika zuwa gare shi duka hadisan goma kaf kai ga isnadin ka kai na biyu da ka zo ka kai isnadin hadisin kaza hadisin na farko da kawo ga daga inda ya wuto daga wani wani wani wani zuwa wani sai ya mai da mai isnadin gaba daya na kirkin duka wannan guda goma kowanne hidime da kowanne aure shi da ka yan wa Allah ne ya so kare addinin shi ba da mutane wata irin harda ta huce misali in wani misali ne ba ka cikin shaɗi suka suka ce kenan adali kuma ya zama dabi mutum mai harda don su a wajen wancan malaman yau in ce kaza gobe ka tambayin in ce maka an kaza shi ke sun gama ne ban cikin lissahi da kayi magana ka ɗan cika ɗan kaza har biyan ka canza ya ce wannan gari dabi ban cikin lissahi sai mai harda gangariya babu kwana ba mantuwa kenan isnadin a samu ba cirewa tun daga harkon har zuwa ƙarshe wanda ya kawo hadisin adali ne dabit ne kuma har ƙarshe sanadin kowanne ya zamanto haka ne kuma babu shuzuz me shuzuz a shi shad hadisi ne wannan zai kawo sahabi guda zai kawo misali ya samu sahabai biyu ko uku sun kawo lafazin amma ya saba shi ya saba musu don mu ce ya da rauni amma ya ce wani hadisin shazi ne ya saba ma mahi yawan shi ko ko mahi har da akan shi ya ce wani hadisin shazi ne isnadin ma matsala amma akwai shi zuzu ko ci illa illa kuma wasu malamai suke ganowa ta hanyoyi na binciken malamai ta gano ai akwai wata illa sanadin zahiri ba matsala amma a samu wata illa ko isala ko na ko in kaɗa yan wa almuhimmu dai wallahi malamai ba karamin aiki suka yi ba in ga sun ce wani hadisin sahihi ne wallahi aiki ne aka yi jira duk wannan aikin gaba ɗaya an ture an ture an tace an rubuta ko ɗan duniya su wa shirme ne musamman banza ɗan duniya mutane ba Allah wannan abun ka suna kawo illa ga sun samu mutane shakka cikin addini suna ba daman ka aka ce an saye su ko da banuwa ko ba manuwa dan su kawo shuba akan addinin Allah sai gashi karshe ya dama ana bai ana zargi haka nan sai gashi an bai ya bayin a hili karara duka ya kwashe su gaba ɗaya wawayen su ya kasu toci haka musu ba musu ka duk gaba ɗaya kwaje gaba ɗaya ya kansu cuta gaba ya maka ba shi kenan ba dama can za a dama Allah shiri da mu wani imam misali kaɗan ne a takaice kenan in wani tamka hadisi ya inganta ka ji hanyoyi ne na aiki na musamman ake bi ka yace wani hadisin ya zama sahihi duk wannan aikin gaba ɗaya dan wani zuciya maka ko haka bane ka san makuci ne bai da hankali batacce ne ko Allah shiri da mu gaba ɗaya in haka ce mai rauni kenan wannan ababen za a ce an samu wani rashin samun ko har da ko an samu wata cirewa illa da kaɗan aka samu sai su imam malik rahimah wallah iya cewa akwai wasu mutane a madina ya ce na san su ce wallah ya ce inda za a yi rashin ruwa ina da imani idan suka je suka da za a ruwa amma ce ba na karɓar hadisinsu akwai wata illa ko mantuwa wani kuskure ɗan wani sun ce wannan mutumin dabi ne ba karamin aiki bane aka yi ba su ce wannan ruwa ta inganta haka zakar magana kanta misali da makon hafiz al-iraqi misali abu hafiz al-iraqi an zo a nan ba magana isra wasu kan suna aiki da ilimi da Allah ba su an zo lokacin halifa cikin halifofi an zo da wata takarda ta musamman yahuda suka kawo suka ce ga takarda da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da su ka amshi jiziya a hannunsu amma yau musulmi kuna amsar jizya a hannunmu ga takarda da shaidarwa mu'awiya bin abi sufyan da shaida sa'ad bin mu'az ga takarda aka kawo ana takarda ana girma mata aka aka gaban halifa ya doka ya diba kam akwai matsala kuwa to ya aka na bu ya boyi gare mu ga takarda ga shaidu sahabbai kuma na amsar jizya sai aka nemo malaman abin hafizar iraki ya zo ya diba wannan matsala aka ba shi takarda ana girma ya diba ya diba ta an jima sai hak tun fetowa subhanallah subhanallah abin da manzan Allah zaka tauhi ya ce ƙarya ce ya kai zama ƙarya ya ce gutsaya don abu ne a hili ba ko zai Allah ba su hikima ya ce a wannan takarda da aka yi an ce da shaidar mu'awiyar bin abu sufiyan da sa'ad bin mu'ad kowa ya san haibar babu saɓani an yi ta shekara ta bakwai ko haibar a can aka saka takardar haibar a haibar haibar shekara ta bakwai aka yi ta shi na harko shaida harko da aka sa'ad bin mu'ad kowa ya sani ba shakka ya rasu a hazab shekara ta hudu kenan bayanan ma aka yi haibar ko abin da gano kenan kuna Allah da gane gane gano kare ce kare ce kun yace sa'ad ya rasu kuma abin da kowa sani so ba mai gardama sa'ad ya rasu a hazab a khandaq shekara ta hudu zuwa ta biyar haibur an yi ta ta nawa ta bakwai ko yace shi kuma awiya bai musulunta ba ma he shekara ta takwas ta bude maka yanzu ga tsuru tsuru kuro kai ya ta bai da hili in wa malamai aiki suka yi wallahi aiki suka yi kuma sa wancan dan duniya zo kuma mai da ku baya kurin Allah ya shirye da mu kurin akan daidai Allah rama na kawai ci gaba da karatunka aya ta sha hudu
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما دخل الإيمان في قلوبكم نعم wannan aya tana ba da labarin cewa bambanta mummuni da musulmi al'islam abu ne mai wadi amma al'iman an keɓance idan ka ce musulmi din mai kalmar shahada babu abin da ya bayyana na saba mata musulmi ne dole ka ɗauki shi matsayinka na musulmi musulmi ne kwarai amma kalmar imani wani abu ne mataki ne na ƙarshe ko ƙololuwa akan tabbatar da wannan musulunci musulunci na gaskiya ne ke tunan wasu 'yan ƙauye larabawan ƙauye sun zo sun zo madina akan sun zo su ba a yaƙi ba su kone sun zo da kansu kone ba ma na ba wanda ya yaƙi su kone sun zo shi ne suka zo suke maganar su ai su masu imani suna da gaman isa da maganar imanin su masu imani ne shi na lakewa labari kalitar arabu amanna larabawan kawai ko kawayan wannan sun ce ai mun yi imani ya muhammad mun yi imani allah ce kul ka gaya musu lamtu uminu har yanzu da saura da sauran imani walakin kulu asalamuna ku ce dai mun musulunta ka kalmar imani ta fi ƙarfi farkon shiga ne yanzu dai ku dai yanzu kun musulunta wallan ma yau ta kudu da imanu fi kulubikum har yanzu imani bai shiga zagatan ba ai kalmar shahada dai imani kenan a gaba har ya tabbatar kenan musulunci ko wace duk wanda kalmar shahada ya ciki amma imani wani abu ne sai ya jira zuci ya tabbata abu ne mai baka tabbata ciki sai ya ce musu har yanzu walamma ya dukulul imanu fi qulubikum yace wannan abin da kuka hudi wa in tuti'u wa in tuti'u Allah wa rasula in har da gaske iman naku in kuka yi da'a ga Allah da manzon shi la yudtukum min a'malikum shay'a Allah bai rage muku komi daga cikin aikin ken duk wanda yayi imani na gaskiya ya aikin kware ba ka hudi ba ba ka ci duka zamani ba Allah bai da yi muku komi daga cikin aikinku zai ba kowa cikakken gwalgwadon aikinka gwalgwadon imanin gwalgwadon ladanka a wajen Allah inna Allah gafurur rahim kuma Allah mai gafara ne gaban shi duk lahin da kai ka tuba ka gyara Allah zai gafarta maka kuma ya ji kanka suwaye masu imani
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون
kaji Allah ce innamal mu'minun ga wanda Allah ya ware waɗannan su ne masu imani na gaskiya nan ba a kama sunan kowa ba ko kabila kaza ko kabila kaza ko gari kaza ƙasa kaza a'a ya ce ina mana mu'minun ga su allazina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzan Allah thumma lam yartabu kuma ba su yi ba shakka kan wannan imani wani mazan sanar yake cewa man shahida Allah ilaha illa wa anni rasulullah sadiqa min qalbihi wata wa gairi shakin har man da'al nar kuma kiyama ko dakhala aljanna duk wanda ya kalmar shahadatu Allah ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah ya ce sadiqa min qalbihi ya hazuci sai wata gairi shakin babu kokonto in dai daga shakai tabbas ka tabbacin cika gidan aljanna ko Allah zai haramta ma wutacinka ya ce sun yi imani da Allah sun yi imani da manzo na Allah kuma ba su yi ba kokonto kuma ce shakka a kan imaninsu wa jihadu bi amwalim wa anfusun fi sabilillah suka yi jihadi taimakon addinin Allah da dukiyarsu da rawukansu cikin ɗaukaka addinin Allah in wa jihadi fi sabilillah Allah ya ce wa jahidun bihi jihadan kabira akwai jihadi na takobi akwai na da'awa shine gaban makayan takobi na kiran mutum a isa mai da magana addini amma bayanin addini shine farko kayan magana takobi nau'in jihadi ne na magana da'awa na magana dukiya magana rai kuma da wanda ta kama buga aka buga duk da an san akwai dawabi na tsarin jihadi fi sabilillah yace wanda suka yi wani irin wannan imani suka yi jihadi me ka ce ya cewa jihadul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum ku yaki mushrikai da dukiyoyinku da rayukanku da halishanku ka kan magana da'awa kenan ka wani zai da wa'azi wani zai da kudin shi ya taimaka zan suka ce mun an manzala ke cewa mun ta hasa gaziyan fakat gaza don da ya taimaka min jihadi fi sabilillah shi ma ya yaki zan su da'awa ce ka taimaka aka tai kudin mai da gaba mota ka bada aka je aka yi wa'azi kai ma da kai aka yi irin musamman zai Allah ka ci gaba hanyoyin sadarwa wannan zai sadarwa wannan sadarwa wani mai kamera kamera ce daura ba wai zibe ki anan amma shi ya basa hanya wani ya gani ya wa'aztu shi ma ya nashi duk da ne a kudin ka bada aka sa a talabijin ko aka sa a radio kai ma da kai aka yi haka da mace duk shi kai ma da kai aka yi ba kai kawai ba amma da kai aka yi in wannan wasu ke zamantowa ma su yi ma mai waɗin samun alkhairi me matsalai da yawa ai masu taimaka ba a san su ba ma iyawa shi mai katin mabadan Allah bai da hudi ne ka gani ba wai ba maki iyawa shi mai karatun da hudi ne ba magana Allah ciki akwai riya ko ka ga ya ya asara amma kai da ka bada wannan wa'azin aka ji aka amfana kai kai sai kai malamin lada na wasu mafi masu taimaka sun sa don ba san su mai yawa ba kowa ba ka san mai taimaka ba san shi mai yawa haka nan aikin addini na kowa ne kuma kowa gwalgwadon imanin gwalgwadon ladanka da haka kenan Allah ce masu irin wannan imani su yi jihadi da dukiyarsa da rawukan suka ɗauka addinin Allah Allah ce ula'ika wa'annan su waye Allah ke magana wanda suka yi imani da Allah da manzon shi babu shakka kan imanin su su yi jihadi ta makon addinin Allah da dukiya da rawukan su cikin ɗauka addinin Allah wa'annan humus sadiqun su ne masu gaskiyar imani Allah samu cikin lansu me Allah ce gaba
قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم نعم يو كان irin wannan laraba da an san daji masu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kun san an sha jihadi fama lokacin da abu ya nisa kurin sai gari guda ya zo kurin sai ya zo ya yi musulunta ya yi mubaya ba a kira ba a jima garinsu ma gaba daya shi suka yi wa gori mu yanzu mun zo mun imani ba ma bakaƙe mu ba da kan mu kakan mu kamar suna mai gori sun musulunta ba wahala irin na sha wahala da yan warko Allah ya ce a tu'allimuna lahbidinikum za ku ma Allah za ku gaya ma Allah ku masu addini da addininku wallahu ya'lam ma fi samawati ma fil ard Allah ya san ba zakatan ku ba Allah ya san abin da ke cikin samai ma da kasai gaba daya bala abin da ke cikin zakatan ku kenan inda gaske ne ba sai kun hadi ba shi Allah ya sani wallahu bi kulli shay'in alim ba sama ƙasa ba Allah ce game da komi aliyu su ga ta mubalaga Allah iya cikakken masaniya kan koma ne don haka yamununa alaika an asalamu يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين yamunnuna alayka an aslamu suna ma gori cewa sun sun musulunta ba wahala qul la tumunnu alayhi salamakum ga ya musu kana nan wahala kenan annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallama ga ya musu kakku mun gorin ku musulunta bi addini na wani abba sai ba amma nuna yake bane ma yace balillahu yamunnu alaykum ha abun gori ne Allah ya kama Allah zai muku gori Allah kamata mu gori an hadakum lil iman da yake shi muku baiwa ta shirya ta yi imani baiwa ce ta musamman ya muku dukkan imani kenan har gori zai Allah ne zai muku gori ba ni ba za ku gori kenan abin da hannun Allah shi ne muku muwafaka in dai masu imani ne Allah ne ya muku zai muku zai muku gori da ya baku baiwa ta imani yace kenan balillahu yamunnu alaikum ahadakum iman in kuntum sadiqin an har gaskiya ne iman naku to ko ko mun gori ko musulunta ba halaka zaka a Allah ne zai muku gori dan shi muku baiwa ta shiriwa ka imani inna la ya'lamu ghaibas samawati inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun inna la ya'lamu ghaibas samawati wal ard kuma lalle ku sani shi Allah shi ke da cikakkar masaniya game da abin da yake ya ɓoyu mai ya gaiba da abin da aka ce hannu bai kaiwa gare shi ido bai kaiwa gare shi kunne bai kaiwa gare shi taɓawa ba ta kaiwa gare shi kai kunne bai ji haka shaƙa ko ka ji warin babu da wanda bai kai ga hawa cikin mutum sha kira da gaiba abin da ya ɓata kanka ya huce ka to ke duk wani abu da ya ɓoyu ba abin da ke ɓoyuwa sama ko ƙasa ga Allah Allah ya san duk abin da yake fi gare ku na sama ko ƙasa Allah ya san da komi a sama ne ko a ƙasa ne kuma wallahu basirun bima ta'malun ko kuma Allah iya ganin duk abin da kuke aikatawa kowa abin da Allah yana gani ya sani ci gaba sai ƙarshen hawarkan suratul qaf kenan
بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد
بسم الله الرحمن الرحيم قاف ɗan wannan ɗaya ne irin yanzu a ce alif lamim a ce nun sad duk irin wannan harfa ne da Allah buɗe harkon wasu surori cikin alkur'ani saɓanin wani abu da ya shahara mara tushe cewa ƙaf wai dutse ne wanda ya kewaye duniya haka yake a rubuce cikin tafsirin na kwashe-kwashe haka suka ta karanta mutane ba tare da bincike ba har suka sama wasu wanda 'yan zamani ne sun karanci geography sun karanci duniya da take ci gaba daya ko ga kara ga duniya ma ga ta yanzu gaba daya zaba dama ita gaba daya babu wani dutse da aka yake wa duniya duniya zan kautar ganin kai ta ya ka dawo nan babu wani dutse da zaga domin a can da haka yake a rubuce har ma kamar wata katanga ce za a je karshe an je karshen duniya can kuma ta duniya ce da ba haka ake bayan labarin wani dutsen kaf dutse wanda ya zagaye duniya wannan kudin ta tsiniya ce da gaskiya ba ne duniya babu wani dutse da zagaye ta irin da ke duwatsu a wurare irin na karkada da sauran duwatsu haka yi duwatsu ba yawa a duniya ga sanar wani mai kilo biyu kilo uku ga sanar da iri a duniya amma cewa wai duniya haka dutse zagaye ta muna tsaka ba haka ba ne wannan sura kaf kurin ɗaya ne daga cikin harfofi da ake buɗe ƙur'ani kaf kurin tsaya a nan kurin allah san da abin da yake ni kamar su nun sad duk ire-iren su allah ya ce mai allah ya ce gaba kina ce kaf wal ƙur'anil majid allah ya yi rantsuwa da ƙur'ani mai girma Allah yana rantsuwa da abin da ya so da abin da Allah rantse da shi akwai wani aya abin lura cikin wannan abin mu ne aka namu da rantsuwa da komi sai Allah duk da magana masalar rantsuwa da alƙur'ani wanda muke yi lalle akwai asar ganin ƙur'ani ɗaukan kalamullah an samu ibn mas'ud na halitta mutum yana iya rantsuwa da alƙur'ani kuma rantsuwa ce munakada an aka yi ta cewa na rantsi da ƙur'ani nuka ce a hausa ko ko bil ƙur'an ko wal ƙur'an da ƙur'ani ba kai lahi ba ina ga imamu bai ya kawo ruwa ka ta albani cikin sai sahiya ya tabbatar da haka wanda kan ci na fiƙin na abu malik sun tabbatar da halitta rantsuwa da alƙur'ani rantsuwa ce mai suna rantsuwa amma bayan da mu muke ɗoka ba rantsuwa da allah daban rantsuwa da ƙur'ani daban rantsuwa da allah za a yi rantsuwa da allah a zamana lahiya a rantsa da ƙur'ani a kuturce haka muke cana a yi rantsuwa da ƙur'ani kuturta za a yi har mutum yin rantsuwa da ƙur'ani bai komi ba su ce kenan gaskiya gare shi ɗan wa mu gane wata mas'ala muna maganar shari'a ba al'ada ba ta wurare kowa irin al'ada shi asali ba a yi ba rantsuwa aka gina rantsuwa dan a duniya Allah sai ya bayyana ka wani yauni ne mutum ke ɗaukar ma kan shi kusa shi na mai imani ko can da har ƙarshe haka lamarin rantsuwa yake ba a yi ba rantsuwa don a hili sai an gane ƙarya da gaskiya annan salasalam ke cewa mutum zai zo wajena ya yi rantsuwa rantsuwa ta ƙarya a ba shi haƙin wani ma a san wuta ya ci kina ga manzan Allah ana rantsuwa ta ƙarya kuma Allah bai mutum komi ba abin da ke bayyana hida lahira wannan ba mamaki Allah in ya so ya kama mutum da wata jarrabawa ba a ci ba'i ba amma ba ka'ida ba ce ba aka sa don ka rantse da ƙur'ani he ka kuturce ko ka mutu yawan mahiyar ƙasashe masu kutaje ba san ƙuranin ma mahiyar masu kuturta duniya mahiyar kutare ba san mame ƙuranin ma ba san mame ƙuranin ma kanshi zan ka duniya kamar zayir sun yi kowa kutare in su uganda ka san kutare ba san mame ƙuranin ma kuturta malati daga cikin malati da shi kama dan adam kuma zama an kai wata ci gaba kuturta ma zanga kuturu zai da tsohon kuturu sabon kuturu akwai magani hannun gabe bai kundarewa inda ka je likita a za a samu maganinta in dai kuturta ce ka je likita gaggawa Allah ba su maganinta hannun gabe gundulewa to ko ya gundule ko kai gundule dai ba shi bane qur'ani eh ƙur'ani kurin ka rantse rantsuwa ce daga cin rantsuwa an kai in ƙarya kake yi Allah zai kama ka da musibar da ya so imma duniya ma lahira amma babu ƙa'ida duniya Allah kama ka sai wanda gaba manzo Allah a rantsuwa gaba ta ƙarya tsira ina ga yanzu manzo Allah ira ya za a rantsuwa ta ƙarya yace amma kada kama ka ga wani ka ci wuta ne kai rantsuwa baka haƙin wani kenan kamun doki ƙur'ani da mun ta rantsa da ƙur'ani cewa ai ya kuturce a ya Allah kyale shi abinda Allah amma babu ƙa'ida abin Allah su amma ba magana da dan kai an ga an ga an kuturu a ce wala yayi wa ga maka ka tambaye ku tare da yawa gani musamman lai ba san tab lai ba dai ka tambaye ka tambaye ku tare ka ce ku tare kamar tambayoyi ka gano musamman lai masu ka ce ku tare ne ma dole mu sai mu daukan cewa ku ne ne kamar ma ɗan mutane an kare kuturu ɗan mutane ba haka bane ba wannan shi yasa kiristoci suka dauke su suka yi dare mu kirista ya su wajen su suna ruguma suna masa da'awa da me dan su suke musu agaji yadda sun same su hukumin gwanta a kurin kuturu ɗan mutane har ta ƙirin haka bane ba kai ƙaddararin tsokari ya Allah kama shi bai tuba akwai tuba ɗan wa yanda za ka yi rantsuwa da billahi zala lahuwa ka yi kafara an kai ma da ƙur'ani kafara ce misali yanzu na rantse da ƙur'ani bana zuwa gidan wani ga ƙur'ani na rantse ƙwararsa gidan wani he na je me zan yi kafara kun zan yi ba ni kuturta kun ka fara zanyi bayan kuturce kuturce kenwa kun ka fara zakai eh bayan kai ka fara da manzala iya cewa sallallahu annabi iya cewa duk wanda ya rantsuwa kan wata rantsuwa sai ya saka mata ya alkhairi ya ka fara ya wani abin da ce bai su misali ban da gidan wani ziyara ce musulunci ziyara san ziyara ya san yan wantaka ka rantsa baka da rantsa Qur'ani ban da gidan wani dan wanka ne to annabi annabi ce ka zama na kace kai baka kafara ya lahin ma yace ka yi kafara ta rantsuwa ka je gidan nashi na nan tsaye ƙur'ani ba na ƙara taimaka ma wani taimaka mace kai ka fara me ka fara rantsuwa in ma yanzu ba bawa yantar da bawa ko musu ba mutum goma kaya ko ciyar da mutum goma abinci ko azumin kwana uku kana da zaɓi abu uku ka fara ta rantsuwa ku gane da kyau kana da zaɓin abu uku in ma yantar da bawa inda akwai bawa ko ciye da mutum goma abinci ko musu kaya wanda wanda kai ya ɗoke kwamfile goma eh kwamfile goma kaya wanzu a salla ba to wannan ɗaya duwanda kai karan zaɓi amma maganar azumi Allah ta fama lameji samsat ayyam shi azumi idan ka iya yantar da bawa ko ka iya ciyar da ka iya ciyar da mutum goma abinci ko ka iya ba mutum goma abinci sai ka zo kai azumi azumin ka bai ba sabanin sauran kafarori azumi ne a gaba irin kafara ta kashe mutum irin ta zihari su wannan azumi ne a gaba ba abu ba to amma shi anan a ba a son azumi bai yi ba in ka iya ciyarwa kenan a yanzu sai mu ce ciyarwa ita tahi ka rantse da qur'ani ko na rantse da Allah banda zuwa gidan wani ko banda ba wani ka ciyar da mutum goma abinci fala goma ta abinci ka ji gidan ko ka bashi wannan shine musulunci ba wani abu bayan wannan amma rantsuwa kai da Allah ɗan wa kusan akwai rantsuwa mai kafara akwai yaminar ga musa rantso da ba ta kafara idan kuma tuba ga Allah mai rantso min kafara wanda ake ma kafara na rantse da Allah zan yi kaza kai baka yi ba ko na rantse da Qur'ani zan yi kaza baka yi ba ko na rantse da Allah ba zan yi kaza ba kuma sai kai wannan ita ake ma kafara ku gane ku a ce mini mun aka dawo mun ce lolorin tsuwa wanda ba a ma kafara kuma ka tobara ce babban kabira ce ka yi abin da ba ka yi ba abin da ya huce ka ce na rantse da Allah ni ne kaza ko ka yi abin ka ce na rantse da Allah bin yi ba ko na rantse da ƙur'ani bin yi ba abin da ya huce kaga anan ƙarya ce ko to ita wannan ta yi ƙarin kafara sai dai tuba ita wannan ba ta jin kafara rantsuwar da aka yi ta ƙarya da gangan ka fara bata mata sai dai a tuba wannan abu ne tabbas ba wannan shan baka da kanshi akwai rantsuwa wadda ba maka kuma kai lahi ba ba ka fara kun ba lahi misali yanzu he wani ce in ce wancan wallahi na ga wani wallahi wancan wani ne wallahi wancan wani da ke zawwa he da yazo ashe ba shi bane bana ka fara kuma yi lahi ba حق الله لا يأخذ لا يأخذ لا يأخذ لا يأخذ الله بكم في في الله باللغو في أيمانكم جزاك الله خيرا Allah ce la yu'akhizukum Allah bi lagaw fi aymanikum Allah ce bai kama ku da lagawun ya sassaran tsuwa Allah bai kama ku lakin ma kata imanukum na maglubukum kenan Allah iya kama ka da rantsuwa da ka sani amma kudin kudin wannan kaza ne yanzu ba haka bane ba wannan kuskuren banna yin kafara ko me nayi ba ko ko ko cikin hira i wallahi i wallahi ina ciwon kai haka aisha ta ce ka zo wallahi lahiya tala wallahi lahiya wallahi i wallahi ka kuma wallahi da kawai ka hadi baka ne rantsuwa ba kurin sabo ne kawai a baka to na rantsuwa ta ba niyya ba ita ma ba kafara kun ba lahi kun gane ko kenan kafara rantsuwa iri uku ce mu gane rantsuwa iri uku ce akwai mai kafara ita ce wadda za ka rantse da Allah baka yin kaza sai ka yi ko ka rantse da Allah zan yi kaza baka yi ba shi ake ma kafara amma rantsuwar ƙarya abinda ya huce kawai labarin ƙarya ka ce ka rantse da Allah kaza aka yi ba ka bane ba kula ana kan yamin ga musu sai dai kafara amma ka hede a tuba ga Allah ba kafara hede a tuba ga Allah rantsuwa ba ka yi niyyar rantsuwa ba ko tsammanin ka kaza abu kaza ba shi zo ba haka bane ba wannan kafara ce lagau da mini ce ba kafara kun bazini kun gane ku to wannan ko da qur'ani ko da karantsi da Allah ko da waye karantsi haka ce tsarin rantsuwa a wajen Allah in dai a musulunci wannan shi tsarin rantsuwa Allah ce muke mu duk da mu anan matsalar kaɗanci nan duk gidajen alƙalai kurin ana kawo ƙur'ani ne don a ba mutum tsoro mu a nan an tare natsa ƙur'ani amma ba ƙur'ani ba ne natsa shi domin za ka ajiye ƙur'ani ka ajiye a gaban shi zai ce billahi lazi la ilaha illa huwa kaza haka suke wadi kaga annabi ba magana ƙur'ani kun ƙur'ani an kashi na ajiye shi guda ma ga tsoro na rantsuwa kai kurin da Allah dan ta za kai billahi lazi la ilaha illa hu wasu ma da baka tsoro a ka ƙur'anin cikin wani buzu buzu cikin wata wata wata wata wata wata a ce ƙur'ani ne mai kaza ƙur'ani ma iri iri ne suke ta akwai mai buzuru akwai wane ne duk wani ba mutum tsoro ne ba ana mutum ba shi tsoro ne ma ƙur'ani kun ƙur'ani ne ke ko bai nan ba ka ka kaje ba to amma mutane ya bayyana an aka ƙur'ani aka aje a gaban su suna tsoro na baku misali wannan da na gani a Niamey lokacin Umar Sama'il Allah ya jikan shi ina biro kin shi wajen 89 ne 92 shekara wajen kusan talatin ko arba'in nuna marke ina biro kin shi sai wata mutumin ya bayanan ta zo tana ba yan biro kudi haka tana tana ba su kudi haka tana wajen kabi tana ba su kudi ba su kudi to kuma tana godiya ga malam nace malam me wannan take maka godiya yace abin da ya wakana ce mutum ne bayanan ce mutum ne musulmi duka musulmi na musulmi ne sai wani dan garin sai shi ma dan bayanan musulmi duka sai irin wannan mu'amala kyakkyawa ya ce sai ta ba shi ramcen kudi jika 250 zai wani abin jari kwana biyu da ta wani kudi ce aina suka yi an adam kenan ta aina kai ƙarya kun take kun yi mun sisi kun ƙarya take aka ta yi jusis gidan juju aka buga aka buga to shi juju bai ƙurani juju ba zai ya tabi shi ba alsa ba kun ba mu shaida juju sai turo su a sun islamic wurin mun sama'il da suka zo tubu su kuma an buga ci kaya za a yi sai qur'ani aka ci ajiyar ko qur'ani aka ce masallacin nan lokacin suna garin marshe ne suna garin marshe wannan masallacin na jikin garin marshe gana da gusan aka zo ya je ya arwalla ta ya arwalla aka shiga masallaci da qur'ani a cikin gidan aka je aka ajiye qur'ani a gaban su to karantse da qur'ani ko bata baka ba ya zamana ta zamana ya dibi qur'ani da kyau sai caya ta bani wallahi caya ta bani kuma kuma shigantaka kudin akwai su ya je gida ya kawo kudin ya musa ya bata kusa ɗan adam ke daga gani to kaga anan ƙur'ani ya yi aiki domin ya bashi tsoro Allah shi mu shi ne Allah ya ce ƙaf wal ƙura'anil majid Allah iya rantsuwa da alƙura'ani mai girma mai jawabin tsar ce bal'ajibu bal'ajibu an ja'ahum munzirun minhum fa qala al-kafiruna hadha shay'un ajib ɗan uwa ƙaf duk mai jin labarin mai karatun addini ji ana cewa wajen karatun sallar almufassal magana mahirin jaye ita ake kira daga kaf zuwa ƙarshen ƙur'ani ta ake suran almufassal mai mufassal ƙur'ani sun kasa shi gida-gida misali za a ce sabat tiwal akwai alma'un akwai almatani ta kuma almufassal mai sabat tiwal ƙur'ani gida kashin farko da annabi ce muna fesa sabat tiwal fahu habrar umma don da ke azin malami cikin al'umma sabatuwal bakara ali imran nisa'i ma'ida an'am a araf a kan wannan ne imma yunus ko amfani da tauba suke saɓanin kanshi wannan sura guda bakwai ake kira mahi tsawo to in suka ce ma'ana mai aka ce alma'un ayoyi ne sura sun ba da aya ɗari ba ko kusan ɗari daga as-sajada daga farkon za ce a sajada zuwa ƙarshen daga kai farkon imma daga amfani muka ɗauka amfani an ɗauki yunus ko daga yunus zuwa hal zuwa a sajada ake kira da alma'un almukin ayar sun ba ayoyi ɗari baya in suka ce almasani daga ahzab zuwa hujarat sai ce almasani to almufassal daga kafin wannan daga kaf zuwa kashin qur'ani ita ba ka bata gida uku daga amurkan ta fiqh ya ce maka ai saboda a ce tawali mufassal ko wasa mufassal ko kasal mufassal me mufassal cewa daga kaf ana karantawa har zuwa nazi'at shine harkon kwace masu tsawon al-mufassal daga qaf zuwa ƙarshen nazi'at daga abasa zuwa ƙarshen suratul layl shine wasaka tsakiyar mufassal al-kisal gajerun kuma daga wadduha zuwa ƙarshe haka suke raba qur'ani to kenan wannan aka ce aka ce al-mufassal kenan qaf ita ce harkon al-mufassal kenan wannan dan suna da yawan surori akan na baya to bayan yanzu mun ji rantsuwa da qur'ani mai girma Allah ce bal ajibu kurin mutane wai suna mamaki an ja'ahum munzirun minhum wai an turo mai galgadi daga cikin su mutum abu abu asallahu basharan rasula mutum za a aiko da manzon Allah suna ga mamaki ya za a aiko da mutum shi suke mamaki su ya za a aiko da mutum suna mamakin cewa ja'ahum munzirun minhum an turo mai galgadi daga wajen Allah kuma a cikinsu faƙalar kafirun haza shi'un ajib ka hulkicin haba ana abin mamaki yoshi Allah zai turo mutum an adam mutum gaban za a turo suna ga mewa Allah ha turowa zai yana turo mala'ika ba mutum ba ya za a turo mutum hasi daga mal hada rasul ya kuma ta'amu mishi fil aswaq ya za a turo manzo mal hada rasul ya kuma ta'amu mishi fil aswaq ya za Allah turo mutum manzo iya cin abinci iya bukata cikin kasuwa haba suna ko a wajensu bai yiwuwa Allah ya aiko da mutum shi ne matsalarsu shi ne suna mamaki an ja'ahun munziru minu mai galgadi ya zo daga cikinsu sai kawure suka ce haza shay'un ajib wannan abin mamaki ne kwarai me suke cewa أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ suna cewa a idha mitina wa kunna turaba zalika raja'un ba'id kwallo su ta gaya musu sun aje nasi na ƙura na Allah a'a kwallo su ta ce ya za a yanzu idan muka mutu mutuwa ma kaga ana abin an kare mutum ya mutu ya kare kun bayan mun mutu wa kunna turaba muka zama ƙasa muka sade da ƙasa yau abin mamaki ga ɗan adam abin da ɗan adam ya kamata kai taurin kai ba na kaskantar da kai ga Allah mutum mutum wannan bai ji da kai da isa da komi ka sa mai kana wulkiya kana kaza kana kaza amma aka kai shi bayan gari aka shi makwanta aka binne in kai yan shekaru ka je wurin ko ka tona baka ga komi kasa za gani he ma an tsara ana tsara ba ka je makwanta ga ana tuna makwanta a je a ka gani wannan wurin ya ga maka su ce mun binne biyu ko uku a wurin amma yanzu an zo wa he da diga ana tsara dak dak da kyala a tona a sa wani ina kake ka sade ka zama kasa baka ce a wurin an tabbata wuri ko a wurin wallahi ko wurin an binne mutane ba ɗaya biyu ba amma yanzu an zo kasa ta gama kasa ta gama da yalwata kasa ta gama da yalwata kurin ka sade da kasa babu kai kashin ma babu kashin ma babu amma ko kai ne da cikin kai mu ne kaza mu ne kaza ko kai wa Allah ka mutum Allah shi an kai mutum ya girman kai wallahi bai bai san kanshi ba idan ga mutum ya isa da ni kaza kamar ni kaza wallahi bai san kanshi ba dun zai ga mutum wallahi iya iya iya izza da isa da jin kai wallahi bisan kai bisan shi waye ba waye kai to nan suna ga ya za a yi mun zama ƙasa mun mutu mun zama ƙasa ka ji kai zalika raja'un ba'id wannan wata koma ce zake impossible bai wa kurum sai ga abin kan ma ai magana kurum wannan abin ya kauta su kulluwa su batta dokan a ce an mutu an dawo wannan dun ba imani haka ne na shaka muku misali anan mun je wa'azi garin tanut ne mun je sai muka ci tukurin muna ga abin kuma wajen kwana tukurin wasu jama'a halin da mu da wasu wajen agaji ya mun kwana a wajen agaji a wajen kan mimbari na mu kwana muna zama cikin dare he wani ya zo cikin mutanen daji muna hira muna hira muna hira shi muke mai wa'azi sai muka zo magana kiyama an mutu ya ce tsatsa da malam wai kana ni an mutum ya mutu an binne shi ya sake tashi mutu ɓarar kwace haɓa mana dala kabar magana dala cai dala kabar magana allah ne muka yi muka ca baiwa ya za a mutumin ya mutu an binne shi a cikin kabari wace wata ya tashi ca la baiwa allah muka yi muka allah hamka haɓa gabar shi kun kinye da wani haka muka mashi ta bela baiwa haka ƙwallo shi ta gaya mushi bai gane matsalar magana allah ba allah ne ce kuma kaza don abun bai kai ganin ba amma kun ca baiwa haka ne haka su ma suka wari sai ya zuwa can harkon haka suna ga kwallo su bai yi wa a hankalce abin da masa a tashi can kullum kullum abin da ke bayan adam tsira duk abin da za ce Allah ne ya ce ya kwallowa ta ta gano ba ta gano ba kudu sami na wata'ana shi ne lahiya ga kuram amma ka shiga mu'arar da kana ga tun da kai bai auren kun bai wa a kai ne kwallo ba ta kai ganin ba yan kullum na kamku misali tahiya na tahiya dan adam Allah na ba yanki mai hujja yanzu tahiya na tahiya wa'annan kawure ne su mutu akan jahilcinsu sai ga kawure diyansu jikokinsu ba su imani da Allah da manzan Allah amma sun yarda ba sa shakkar ko ka zama ƙasa za a iya samun kayan da kake masala ta adn wannan bature kawuri ya yarda idan mutum ya mutu a nan aka binne ka shekarar dubu kai wannan ilimin sun tabbatar da haka nan suka ce in je ka mutu a wuri ko shekarar dubu kai in za a zo a ƙona ka gobara aka yi ka zama toka suka ce kai ai gobara ka zama toka ai dai ina shi bai halaka an aka binne ka anan shekara dubu asa tokaka suka ce in aka zo za a iya samun ADN kinka kuma da wani ADN sun imani za a iya samun ka intact yadda kake wannan kahuri ne kawo sai wanda sai da kwallo su sun tahi lahira ba dama a koma a gyara sun karuce ma Allah su ne sun gano da wannan hikima amma wasu basu imani ba sun imani haka nan kurin idan Allah ya kaza kurin tabbas haka ne to su kaga wancan matsalar su kurin su ya za a yi a idamitina wa kunna turaban dalika raj'un ba'id ya za a mun mutu mun zama kasa mu tado mu komo suka ce wannan wata komo wacce take batta yiwa mai Allah ya ce kada alimna قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ wannan idan Allah kai mu ranar ta yau insha Allah lokacin yau lokaci Allahumma salli ala mu ƴan uwa akwai cikin ƴan uwa akwai ga alkasim sunan kasuwa yake babu su tara su za a su tara gobe sa kare takwas na gobe ko da rabi nan kusan sabil huda a matasa cikin addu'a mamasina ce mamasina ba eh mamasina ba kenan a sa su cikin addu'a a sa su cikin addu'a Allah ya kanta garuta mata kuma masu dama gobe a tahi wurin sutura insha Allah karhe bakwai da rabi da takwas insha Allah mamma sina kuma ta alkasum da san da eh yanzu sai da su eh nan kusan sabil huda Allahumma ghfir lahu rahma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لها وارحمها وارحمنا بعدا اللهم اغفر لها وارحمها وارحمنا بعدا اللهم اغفر لها وارحمها وارحمنا بعدا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أكوك آلي إبراهيم شياتي ونمكي كلهم شبكي نا أبن طالب فلسطين إبراهيم شيما بابن شهر سجيا شكرا جيا إيا تميني تساتين أبدا قبادة اللهم اغفر لهم وارحمهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته